ilaihi raji'un to shi ne malamin ta ce musari'atun min fi'il khairat ka tamuna mai gaskiya a imanin ta za ka ganta musari'a ce min fi'il khairat mai gaggawa ce zuwa ga ayyuka na alkhairai da aikata ayyukan alkhairai sabaqatun ko salihat kuma mai kokarin ribar dan uwanta ne zuwa ga ayyuka na kwarai وكم حفل التاريخ بالخيرات الصالحات التقيات القادرات تاريخ أيضا كميكي بيوع دمدا الخيري نباين الله ما كان قري ما سئران الله ما سيوان إبادة تاريخ تنكميك دا alkhairai na mata na kwarai masu tsoron Allah masu yawan ibada faqad na hajna tariqa zuhdi an ilmi domin sun shirya mana hanya ta taka tsantsan game da abin da ya shafi duniya an ilmi kuma akan ilmi suka wannan suka tsara mana wannan hanya wa aqida kuma akan aqida ta gaskiya wajen kuma akan irin tsarin addinin musulunci sun kawo mana wani irin tsari wanda ke ɗauke da hanyar takatsantsan da duniya da ya tasaddaru haƙula in abidat waɗanda ke kan gaba cikin waɗannan masu bautan Allah ɗin wanda suka tsara mana hanyar takatsantsan da duniya nisa'u sahaba waɗanda ke kan gaba su ne matan sahabbai radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya yarda da su gaba ɗaya wa ya tasaddaru nisa'u sahaba ummahatul mu'minin waɗanda ke kan gaba kuma a cikin matan sahabbai su ne matan manzon Allah su ke kan gaba an gane ko wa ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi da da mutan gidan shi da ɗayan shi kenan mata su ke kan gaba wurin aje mana tsari wanda zai taimaka mana takatsantsan da abin da ya shafi ita wannan duniya ɗin wa ala ra'si haula a cikin alu baiti kuma da tsakankanin matan annabi wacce ke kan gaba kuma a cikin su ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha ita ce uwar mu'minan nan Aisha Allah ya kara mata yadda qala al-qasim al-qasim yace an gane ku kanan Aisha radiyallahu anha tasuru dahara Aisha ta kasance duk tsawon zamani in dai zaka zo wurinta zaka iske tana azumi yau in ta yi gobe za ta huta jibi in ta yi gata za ta huta tsawon zamani har rayuwarta ta kare aikin ta kenan wannan ka duba audatin shijab mujalladin shi na uku shafi na ɗari biyu da tisa'in da shida kuma naklan ne an ijaba da zarkashi an ɗauko ne daga ansar da imamu zarkashi ya bayar a littafinsa shafi na sittin da bakwai وعن أروة بن الزبير رضي الله عنهما قال أروة بن الزبير باني ليا يا عائشة الله يقارى مسجد دايتي كنت إذا غدرت ما كسنتي إني إن وعيدني دفصاتي أبدأ ببيت عائشة نكم فارا لي إنجي جدن جدنا عائشة رضي الله عنها الله يقارى مسجد أروة باني أو عائشة kullum da waye inda yake fara sammakon zuwa shi ne ɗakin gaggarsa Aisha. fa usallimu alaiha in naje sai in mata sallama fa gabaitu yawman wata ran ne sammakon zuwa ɗakin nata da sassafe fa idza hiya qa'imatun da sassafe fa wurin ƙarfe bakwai yana shiga sai iske ta tsaye tusabbihu tana nafila wa taqra'u a cikin nafilar tana karanta wannan aya famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum famanna Allahu alaina sai Allah ya mana baiwa na mun auri manzon Allah kenan an gane ku wannan wata irin kyauta ce jama'a musulmi a ce kin auri babban bawan Allah daga cikin bayan Allah manzon Allah to sai ke ta maimaita wannan aya famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum aikin kenan ta yi ta maimaita wannan Allah ya mana baiwa kuma ya ce mu ke mu dalilin wannan baiwa ya tsaye mu ya tsamar da mu daga azaban nan wacce zai ba wasu azaba mai fita ta kafe kun gashi bala'in narkakkiyar azaba muka sa'a Allah ya mana baiwa ga watan annabi kuma ya tsaye mu daga waccan azaba wata da in ta kai wannan aya sai ta tsaya ce addu'a wata biki kuma ta fashe da kuka ɗaya kuka wata rajiduha ta rinka maimaita tana ta maimaita wannan aya tana ta maimaita wannan aya faƙuntu wannan bawan Allah urwatu ɗan zubair ya ce sai na tsaya na tsaya hatta malaltu kiyama kai har sai da na gaji da tsayuwar faza hattu ila suq da na gaji da tsayuwa ta ƙi ta sallama sallah sai na fice sai na tafi kasuwa an gane ko muhadaci na je yin abin da bukata ta ce a kasuwa wasu kayayyaki ne na je in ce na je in karɓo na abu ne a a ne daidai kai shi kasuwa ya daidai saboda wata bukatarsa sun marajatu sai na ƙara dawowa gidan faɗi lahiya ƙa'ima ina shigowa sai na ga tana nan dai a tsayin nan kamar hiya kamar yadda na batta tusalli tana wannan sallar wata biki kuma tana ta rusa kuka wa hada yace kaga wannan ɗabi'ar babu hada ma shine ɗabi'arta dama ɗabi'ar Aisha kenan za ka zo ɗakin ta ka iska tana sallah kuma ka fice ka je ka gama gararinka da gararan baka a kasuwa ka dawo kuma ka iske ta ne tana nan tsaye ke ko tun da ake zuwa gidanki ba ta ganin kina sallah ba ba kuma za ki dan abin da dan Allah barki jama'a musulmi kullum to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da yawa mata da san fada yin nafila kuma su da ruwan su kawai su dai wannan lantabar la an yi sa'a sun tsaye to za su da gani to su kuma sallolin na tuntuni da su ake samu ana garan bawul ana famalbitin na sallolin farilla inda suka dan su samu matsala duk inda aka dan samu wata mokada a sallar ki ta farilla in an je kiyama sai a ɗauko wata nafila sai a ɗan gyaggyara jama'a musulmi kun gani Allah ya kyauta to kun ji wannan labari na Aisha shi ma ka duba audatul hijab mujalladin shi na uku shafi na 296 amma shi an ciro ne a littafin asar da sanin shafi na tasa'in wa an urwa aidan an karɓo daga urwa ne kala ya ce inna aisha ta radiyallahu anha ta saddaqat bi saba'in alf dirham gwaggona aisha ta ɗauki dirhami dubu saba'in a lokaci guda ta sadaka da shi ta ɗauki dirhami dubu saba'in kamar ka ce a yau dubu ɗari bakwai a lokaci guda mutum ya sadaka da shi ko bai damuwa aisha ta ɗau kuɗi na najeriya naira dubu ɗari bakwai a lokaci guda ta yi sadaka da shi saboda allah wa innaha amma tare da haka ita aisha turatti'u janiba dir'iha wani gefe na mayafinta wani gefe na hijabinta wallahi faci ce mai ta ɗauko wani tsalle ne ta miƙa saboda ya wuce ta sa gari da allura ce facin allah amma kuma ga shi lokaci guda ta ɗau dubu ɗari bakwai ta bayar sadaka yau ke ko dubu biyar da ne yau kin fi ƙarfin sa riga ne faci to ga aisha dubu ɗari bakwai amma ba abin da ya dame ta gefen hijabin ta ma faci ce mai yanzu wanda ya sa a ce wanda ya sa ka a ce radiyallahu anha jama'a kun gane wannan magana tunda ta sa kaya mai faci shi ke nan sai cewa Allah ne ki in an ce Aisha ba za a ce radiyallahu anha ba ki gane cewa biyayya Allah ke sa Allah ya tsara ambato na mutum ko da kallon ya mala abokan shekarar sanarwa da rasuwa don Allah shekara goma sha wani abu sha bakwai ko sha takwas amma ko sau da abu billahi da lokacin da yake dare rigar da yake sa za ga ta da faci ba abin da dame shi amma ka ji yau in an haifi yaro ya san malam ko ko bai san shi ba an jira je je rido zai san waye shi amma dan Allah mai arziki nawa ne shekara goma da ta wuce ya mutu an manta shi gaba daya kana kallon duk waɗannan masifafin malaman maza kasar ne ba kawai ake sa amma yau masifa su da ma ku yaro kai ka ba Allah sai na Umar yaron shi yake cewa ganin mutum ɗin umar sai Allah ya ce wata rana ya tsaya haka zai karbi baki da na kallon alkyabbar jikinsa rigar jikinsa sai da na kirga faci a jikinta goma sha bakwai faci goma sha bakwai a matsayin shi na ba fa shugaban Najeriya ba kai ka ba haɗa ka da shi kai shugaban duk duniya ne fa shi na musulunci jama'ar musulmi kun gane wannan amma ga faci a jikin rigar shi goma sha bakwai ba abin da ya dame shi ko shi lokacin baya da 'yan sanda baya da sojoji baya da mallan ba za a je abin bugi ba a tattaka a harbe da a ɗebo a ce ranka yi ga shi a yi maganin su ko shi da iya karatu da rubutu ba tun a jahiliya kuma ya iya rubutu da karatu tun a jahiliya tun kan zai musulunci shi da zai iya ƙara zuwa da rawa ba zai iya ba shi to amma in yi fa a lahira za a kwashe nan ne matsalar na kyauta malama ta ce ta aina nisa'ul yau ina mata a yau hatta yarina a siddiqa bintu siddiq har dai su daga yanda aisha mai gaskiya yar mai gaskiya an gane ko kai fa kana sauha dan Allah ina mata a yau su zo su ga yanda kayan Aisha ki tufafin jikinta da faci ba abin da ya dame ta jama'a bari ku ba fa cewa muka yi kawai ki fasa rigar ki ko hijabin ki ba ki je ki ne faci ki to wa'azi gobe a ce a kada bai wa Allah a abu ba haka muka ce ba an gane ba a ce mutum ne haka ba ana cewa kayan ka ya fashi ba ka da hanyar wani nemo in ma ka manna ka samu wani da allura ka miki ka ganin ka zo kuma ci akwai idan da zai kore ka in kin yi wa'azi akwai wani zai ce wanda za ki ji karatun nan ba saboda da ce kin zo da riga mai faci dama irin kwaci ne ma don irin kore ma kuke kuke yin addinin da gaske amma inda zai sa kayan shi yana gudun wannan kafin yayin da ce da yi su gida a kai kayana za su ɓaci to wannan ka je coci su ne suke zama a kan kujera amu Allah na dattar da mu ne da abin da ya daraja a jikinmu da ake gani sai kuma ya nadartar da mu goga wannan abin a jikin abin da muke ga mafi kaskanci a wurin shi ne kasa ai Allah ke nan in kayi wanka ka fito masallaci sai a ce goga na hancin ka kasa wani kadini ya za ce yana da hanci ya ce to dogana goshin da hancin a ƙasa ka san wanda za ka dogala a to ubangijin da ya hancin da goshin shi za ka yi haka da maƙiya kuma annabi ya ce lokacin da ba a fi kusanci da ubangiji shi ne san da ya sujira kuma ta ji yin allah don haka in za ka yi ta ɗaure ɗaure da kuma ka sa akwai irin wannan wai tun da mutum ya wanka ya irin guda ɗin da sai sanan ƙashi sai gama ya su jiran na ɗan haka inna lillahi wa inna to san da ka fi kusa da ubangiji sannan ne kuma kake nuna mai fa kai ɗan gaye ne don haka ya sani fa kai gayen kai da duka inna lillahi kai jama'a بينما الكثير min almuslimati an watan a daidai lokacin da da yawa cikin musulmi a yanzu a wannan zamani yasrifna almi'at suna sarrafa suna kashe ɗaruruwa balin ulu kai ba ma ɗaruruwan kuɗi ba a'a suna kashe dubannin kuɗaɗe fi ko fi aziya fi aziya a cikin kayayyakin ado kawa wa malabis da kuma abubuwan sawa za ka ga mata a suna kashe ɗanyen kuɗi kai ba ɗan ruwa ba ma dubannin kuɗaɗe yawan ƙasar na fara kwai leshin da dubu ɗari hudu da wani abu dubu ɗari hudu da wani abu leshi mace ya ta sa a jikinta da ma musulmi najeriya ne fa aka gwamnan da ya sa agogo a hannun shi na miliyan ɗari uku da wani abu a wancan zamanin farkon siyasa a siyasa ta biyu da aka yi agogo a hannun shi miliyan ɗari uku da wani abu miliyan ɗari uku da wani abu agogo agogo kwara ɗaya fi jama ba kai agogon an jira shi bane tun daga nan har mata a'a guda ɗaya ne kawai a nan miliyan ɗari uku da wani abu bayan magana to kai ma yanzu naka ma in ka so sai a samu kai magana wani naira naira dubu biyu ko dubu ɗaya hawa da bayan su wannan kasa hawa waɗannan duk masu gogoriyar su shiga ba su ba so su ce su sai na miliyan dubu tun da ya buɗe an gani to da zai yadda za a yi kuwa malamar ta ce talbasu marratan wani lokaci masu siyan irin waɗannan kayayyakin sukan sa shi ne sau ɗaya tak au marratan ko su sa shi sau biyu kawai sun mai kuri masu ruha ƙarshen kayan bayan an sa sau ɗaya ko sau biyu sai ƙarshen kuma ya zama an tarbifi donabi ko donabin malabi sai a kai cikin irin akwatunan nan na kaya kawai a aji falatin ba a ƙarasa shi kuma shi kenan shi kenan ba ke mamakin masu kuɗi wallahi yanzu idan ta sa dubu arba'in ta sai leshi da ƙaramar sallah to da babbar sallah wani za ta ci sallah da shi ba shi kenan an wuce shi amma ta yi uwa ita a tamfa ce ta dubu da ɗari biyar in ta ɗinka da ƙaramar sallah da an sa sai a cire a aji sai babbar sallah a fito shi a ƙarasa bai Allah ke da musiniya ko ka ji bai Allah to wata in ta sa na dubu ɗari da karamar sallah wallahi mijin ta bai isa ya ce wai ta sa da babbar sallah wa ta ham da karamar sallar isa abin kuma ya ce ta rasa shi inna za ta ce wai sana ra'ayi na yana baki kallo ai annabi ya ce duk wanda ke da ikon sa kaya da kecere ne kana da hali irin kayan da ake yayi masu tsada kana da halin da zaka siya ka sa amma sai ka ki dan kar ka fice na ɗan uwanka musulmi ka rinka sa irin wanda suke sawa da an tashi kiyama annabi ya ce sai Allah ya kawo tufafin alharimi na aljanna kai zuba ma a jiki jama'a musulmi kun gane wannan ko to ke ba wace uwa ce da haka abin yake ka san wani so yake da yazo biyu tana hankalin mutane duk ta da hankali ko aure biyu shi sai yana so sai ya dagula da kowa harka ana yin akwati biyu shi sai ya bakwai ka gane ko sha biyu ta yadda duk inda aka wuce da shi kai da kana da nufin ga yan naka guda biyu a kai to an zuwa wuce da sha biyu sai ga to kai yanzu a kai ne ko koyaya ya ce abin shi duniya yi munafiki a mutuwar shi da jama'a kun gani duk irin waɗannan masu neman su fitinin jama'a to gaskiya ba daidai bane ba Allah kyauta wallahi zai kai kwana uku wani dan uwa yana halartar karatun nan sojan yana Abuja yake biya mu wani aure ne aka yi ina irin wannan a tamfar nan ta dubu ko sha takwas ne ko ashirin ne tana nan wata a tamfa wane sunanta? a ba ita ba wane ne to kaga da mata ne sun sauko ne wallahi kun ga wannan a tamfar ya ce ya rantsi da Allah sai da aka sa guda ɗari wallahi sai da aka sa guda ɗari akwai english a tamfa ce ita ma ba inda islam ne ba don karfi da hanci inda yawa sai da aka sa guda ɗari biyu da hamsin guda ɗari biyu da hamsin to wallahi kun san abin da ya ce mota ce aka je aka ɗauko ɗan ji aka zuba kayan a ciki aka kai kofar gidan su yarinya aka aji da kayan da komai shi ne fantamosi ana abu da aka yi ta malamar ta ce za ka gaba a ƙarasa shi ne shi kenan labarin su ya zama kamar kana wa hadhihi to ga kuma wata wannan kuma ita ce fatimatu zahara bintu khairu khalqin lahi an gane wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ita bad'atun ce min wata tsoka ce a jikina Allah ya Allah ya fatima da shi da ma musulmi kun gane wannan ko to ga kuma wannan fatima az-zahara yar mafi alherin halitta Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wa sayyidatu sa'i ahlil janna duk in aka tara matan aljanna duka to shugaban da Allah zai naɗa musu ita ce Fatima har uwar da ta haife ta to ta juye kuma aljanna ita wannan ce shugaba ba uwar ɗan abuwa tana nan da ranta ba to yawa shugaba ita ko shi ba uwar Allah daga duniya ma yana irin wannan duk wadda za ta shiga aljanna to a cikin aljanna da wacce Allah zai naɗa wa mata a matsayin shugaba ita ce Fatima Fatima ta Zuhara radiyallahu anha to wadda shugaban matan aljanna ce ita lam lam yakun laha a rayuwarta gaba daya ba ta da komai illa saubin wahid kayan sawa ta bara ɗaya sai in ya mutu a ɗinka mata wani to kin ji wance salafiya aisha salafiya fati salafiya wance salafiya to kin yi na gaskiya a leka kuma kwatin ta gani a'a ni ban ce wani kai wa matan shi kara ba kar wani zai ce a'a to yawa sai da yanzu wannan karatun nasu maza za su zaɓe shi ake yana kowa ce to kin dai ga dabi ɗan manzo Allah ka ɗebe to ba ruwa na ni walaysa laha khadimu kuma tunda take gidan sayyidina Ali ba ta da mai taya ta aiki ba mai taya ta aikin gida gaba ɗaya ita take abinta ta yi daka ta yi duka ina irin lukan nan na da wanda za ka ga dutse ne aka sai a ɗaya dutse a kai ana ɗan sa tumatir ana yin haka to wannan shi take yi a nan nata take ɗauko ruwa sai da ya kanta hannun ta yi dororo saboda nika da daka yar mai ran Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba abin da ya dame abin da take nema shine yardar Allah bari ce wa miji wannan hidimar ko ta yi sa Allah ya da ita wallahi bari ku tana kwance ciwa rashin lafiyar mutuwarta Abubakar da kai sai na Abubakar Allah ya kara masa yadda ya zo ya sallama mijinta Ali ya fito ya ce na zo in ga da ƴar manzon Allah ne na ji an ce jiki ya zafi ce bari ya shiga in sanar da ita ce ka shigo yana shiga ya ce ga Abubakar ya zo da ki ta ce in kana so ya shigo ya shigo in ko ba ka son ya shigo ka je ka ce na gode ala saka da alkhairi na gode da ziyara da yamma abin da muke cewa shi ne ku diba ku ga ita yadda mijinki take nema kawai ba kanta ba yanzu ke a ce yar ado ne yanzu zai gani ki baki da lafiya haba to mijin banza za ki ci mijin wofi ba za ku ce shigo da ma musulmi kun yi to wallahi ba ma ciyaman da kake faɗi ba a lafiyar unguwa in ta sun iya zai ba da ɗari biyar ko naira dubu to sai ya nemi wani izini da Allah ku ce shigo sai ta za ta samu ɗari biyar amma kun ga ita neman yadda mijinta take fatima kenan ta manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai jama'a musulmi kuna kallon wancan musaiba din ummu ammara almujahida almujahida kenan wanda manzon Allah ya ce sai da ta kashe so da goma na arna amma kun sauna ta taɓa zuwa cewa manzon Allah tambaya wai ne ya sa mata Allah ya farlanta maza sallar juma'a ya farlanta musu sallar jam'i ya farlanta musu zuwa jihadi don ɗaga addinin Allah amma kuma mu ne muke musu ɗaukan cikin ƴaƴansu mu muke musu tarbiyyar ƴaƴa mu muke kaza muke kaza to ya rasulullahi shin wai hidima da muke na tsare musu dukiya mu menene namu ladan a cikin aikin da suke yi jama'ar musulmi kun gani annabi ya ce ai wannan zaman da kuke yi kuna da mazajen kuɗa'a da biyayya cikin abin da bai shafi sabon Allah ba ko to ai wannan aikin daidai yake da fita da maza ke zuwa yaki don daga addinin Allah wannan zaman ai daidai yake da tafiya juma'a da suke yi daidai ladan yake da zuwa jam'i da maza ke yi ku dubi abin da fa annabi ya gaya wasu mata da suka zo a matsayin wakilai cewa mu dinnan wakilan mata ne gaskiya aikin gida ya mana yawa mu za mu daka mu za mu daka mu za mu tuwo mu za mu za mu miya mu za mu mazajen mu wanki mu share gida mu za mu musu guga mu za duk abin da ka san na aiki mu za mu maza sun zama sarakuna manzon Allah muna wahala shin ba za a rage mana aikin nan ba ko maza annabi ya ce ku je ku ga ma yan uwanku mata ba ku san wannan aikin da kuke yi ba na kai komo lokacin hidimar wani su girki fici ai a wurin Allah ladan da yake biyan ku daidai yake da ladan da yake biyan wanda ke aikin sa'ayi tsakanin safa da marwa tun ji ajiya a gidan nan nan unguwar fulani tuna nan unguwar fulani tuwo ne zaki wa miji amma ana baki ladan sa'ayi kin taɓa zuwa aiki hajjiri to an ga miki wannan tuwon a banza kike yi shi kin bi ladan da kike samu saboda haka ki dage ibada ce babba kike wa Allah walai salaha khadimun na na Aisha na na Fatima ba ta da wanda ke tiya ta aikin komai a gidan sayyidina Ali wa inda mashtakan li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma asabaha min ana a lokacin da take kara ga manzon Allah na abin da take fama da shi na wahalar gidan miji wahalar aikace aikace faqad jarratir raha domin ita ke burga abin muka wannan shi ne wannan da yake dutsen muka yawa hatta asa ko hatta asara fiye da ha har sai da kan abin nan bororo a hannayenta saboda aikin muka wastaqad bil qurba kuma ita ce zuwa da sauka tana samo ruwan da za su sha hatta asara fi qurba fi nahriha har sai da wannan salkar sai kanta a nan ka faɗa kata an gane daura da kirjinta kenan wa auqadatin nara ta talqadri kuma ita ke tsugunnawa ta ta hurauta ta ta hurauta a karkashin a wutar da ke karkashin tukunyarta hatta ko dana siyabaha har sai da ya mai da kayan jikin nata kwara ɗaya baki kirin sai da hayaƙi mai da kayan ta baki kirin wa asabaha min zalika darar sai da matsaloli na cuta iri iri ya same ta da niyyar wannan hura wutar wannan ta yar manzon Allah Fatima da wani ko dan Allah cewa ya baban ki ke daga can nesa ta amsa kuma ki amsa wa kanki kawai kawai kuma a talabijin kike kallo ki cewa ne ba mana ko in kin cewa ne ki aune da ita na ta uban shi ne annabi za a iya haɗa naki uban da naki uban to amma ke ce ki sun ki ya ki bukatun nan amma ga ita ita ba ta fi ƙarfi ba kenan fatima ita ba ta fi ƙarfin ta haka ba sai ke ki yi tsoron allah fa'ausa hannabi to tunda kun ga ta je neman wanda zai taya ta aiki annabi ya bata wanda zai taya ta aiki asali dawowa jihadi aka yi suka tattauna da sayyidina ali cewa to gaskiya an fa samo bayi da yawa to ni ina ganin aikin nan kin da irin wahalar da kike yi ki tashi mu je gidan manzon Allah cikin bayin nan ya taimaka ya bada guda ɗaya wanda za mu zo da ita gidan nan ta rinka taya ki aiki aikin nan ya wucewa fatima sai ta yadda to kai ne ka ce ai suka tafi suna zuwa aka yi sallama a mai da gidan ce to mu kuma da ga abin da ya kawo mu amma da Allah in ya dawo a gaya mai annabi na dawowa Aisha ta ce mai yarka ko ta zo gashi gashi gashi gashi bai ce ko wasu yawa yana zuwa sai ya sallama ya shige yin sai da hannu yana shiga ya ce a ko ne kuka zo kuka ce kaza kuka ce kaza kuna neman a baku wanda za ta taya ta aiki eh kwarai manzo Allah ai wahala take ka ga hannun ta bororo ka ga ka fada ta saboda daukar ruwa ka ga kaza duk da aka jawabi duk ko yace to shi ne sai manzo Allah ya musu wasiya fa ausa annabi sallallahu alaihi wasallam hiya annabi sai mata wasiya ita yar tasa wa ali ya sayyidina ali radiyallahu anhu ma wasiya su duka bin Allah ya yarda da su yace da su idza akhadha majja'a ihmaku in kun je kwantawarku in sun je wurin kwantawarsu an yi sabbiha salasan wa salasina marra in kun je za ku kwanta ku fara buɗe baki kamun bacci ku ce subhanallahi subhanallahi talatin da uku wa yahmida salasan wa salasina marra sannan ku ce alhamdulillahi kafa talatin da uku wa yukabbira kuma su kabara salasan wa arba'ina marra su kabara allahu akbar allahu akbar su talatin da hudu wa qala lahum annabi ya ce musu khairun min al-khadim kun ga wannan ya fi a baku ne ta ku aiki ki je ki cigaba da wannan aikin kawai wannan abin da zaki ci to dan Allah wannan menene wannan kuma kai kai ne ka kara mata wani aikin kenan amma da yake ita yar arziki ce irin albarka aiki suka kama wannan kai alhamdulillah ga wani sabon aiki kuma an sama wanda zai ƙara taimaka musu biyayyar Allah da suke kanta da. Wancan aikin da take a gidan miji aiki ne na biyayyar Allah. Ga kuma wani an ƙara mata wanda zai ƙara ƙara mata biyayyar Allah. Amma an ce ce tsinke baki zaki wannan kani wani abin nan. Wannan wahala kuma ka ji ya ƙara. To, dama ana magana mumina ce ke kuma tunda ba mumina ba ce mu ba da ce muke ba dama mu karatu mu na mumina ne koko duk wanda ba mumina ba ce mu karatu mu na bi shafe ta ba ba ruwan mu da ita ta je can wannan wato na asali da tafi da malahi al-imam bukhari da muslim asali su suka fitar da shi wannan hadisin wannan jibo kuma muna samu a kwanin kiryar asali a musulunci ga cikin malar zikaru muna samu cewa anna ummal mu'minina zainab lalle uwar mu'mine zainab an gane matar manzo Allah kenan sannan nan kai karatu a kanta wacce Aisha take cewa ba ni da da ita a wurin Annabi kamar ta an gane wadda ita ce Allah ya daura aurenta da manzon Allah a can saman sammai bakwai shi ya bayar shi ya ansa mala'iku ne shi to mun samu lalle uwar muminai zainab radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda kanat ta'malu bi yadiha takan tsaya ta sana'a sana'ar hannu dinki ne saƙa ce sana'a dai take da hannunta wata tasaddaqu bihi in ta gama tara kuɗin da ta sama dalilin sana'ar da ta da hannun nata sai ta kwashe kuɗin gaba ɗaya sai kuma ce sadaka da su fi sabilillah dan ajiya abin da zai tsaga addinin Allah oh Allahu akbar kun ji bayan Allah ke ku kin zama Allah Allah ti Allah bi jama'a malam wa addaba ke kullum tara kike ya sabu anna malahu akhladahu kullum gani kike wani sun kare zaki mutu a in suna nan da zaki mutu ba kalla layin da zanna fil kutama wannan asali da mala ya kawo yana nan a cikin al'imam muslim to wannan ya gaba ta karshe kanta za mu tsaya wannan wanda za mu karanta wa qalat aisha dan tana da alaka da wannan aisha ta ce Allah ya kara mata yadda lam aram ra'atan qattu khairan fid dunya min zainaba radiyallahu anha duk duniya ni ban ga wata mace da dai da tafi alkhairi a wannan duniyar ba kan zainabu Allah ya kara mata yadda kun yi ko ni ban ga wanda take ta alheri ba in ji Aisha kai jama'a Aisha kuɗi nawa ka ce ta sadaka da shi dubu ɗari bakwai amma ta ce ban ga mai alherin da nawa ba ka ji adalci ni duk duniya a dai duniya ta duniya fa ta ce ban ga mace mai alherin da nawa ba ثم تصفها ta ci gaba da siffanta mana zainabu wata kulu tana cewa kai dan ba usur ne cewa zainabu zainab an gane ko zainab amma ba wani ce zainabu wata kulu kuma ita aisha tana cewa لقد كان زينب تساميني أي تعادلني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ita zainabu ta kasance ita ke ja da ni tana zama daidai da ni a wurin matsayi wurin manzon Allah ba ni ja da ni a wurin matsayi gun annabi kamar zainab ita ce ake rasa gane kai ake rasa gane wace ce tafi matsayi a wurin annabi tsakanina da ita wasu na ganin ni ce wasu na ganin ita ce kai ka ji magana ta adalci ta ce faƙar kanar atkalin layi wallahi zainab ita ce mafi tsoron Allah a cikin mata da nasu atka lillahi ni a matan da na sani to zainab ta fi kowace mace tsoron Allah kishi ya ce ba kin ji yadda ake zaman kishi kin ji yadda ake zaman kishi jama'a musulmi kun ya ji shi kai ku samu ce na in malam jama'a kun gane ko kun ji Aisha ta ce faqad kanat ita Zainabu ta kasance atqalin lahi ni je a matan da na sani ta fi duk wata mace tsoron Allah kai jama'a lokacin da munafukai suka yada labarin Aisha ta yi zina har da ɗan uwar Zainab ta taimaka Hamnatu bintu Jahash ta taimaka wurin yada labarin saboda tana son dai sai ta rubuta fadar Aisha don Zainab bai zama ita ta ci kwallon amma wallahi Aisha ta ce karanta hadal hadith Aisha ta ce wallahi duk abin nan da aka yada tare da gashi ni da ita ce muke ja in ja da ta ji labari sai ta ce Allah ya tsare haba ni zan je in haka bare Aisha ta ce kalma ɗaya ta ɓatanci bai fita daga bakinta ba kin ji yadda ake zaman kishi na gaskiya kina tunanin wanke ta fi ki a wurin miji amma abu ya shafe ta faɗa abin da kika sani na gaskiya a kanta za ki iya yin faɗin magana irin wannan akan kishiyarki ki ji tsoron Allah ta ce wa asdaqu hadisa kuma a matan da na sani ban san wadda ta kai Zainabu maganar gaskiya ba in dai ta faɗi magana to haka ne kawai ta fi kowa gaskiyar magana wa awsanu lirrahim kuma ban san macen da ta fita sadar da zumunci ba wa aqdamu sadaqa kuma in dai sadaka ce ban san macen da ke ɗiba dukiya mai yawa tana sadaka da ita da irin Zainab to ita nawa aka ce ta bayar dubu ɗari bakwai amma kun ji waccan ta fita yin sadaka mai girma kuma kishiyar ta ce wa ashaddu tiralan li nafsiha kuma ita ce tafi tsananin bayar da kanta shin amalu wurin tsayawa ta aiki Allah bai ta tasaddaku bihi wanda in ta gama aikin za ta kwashe kuɗin da yake sadaka da shi wa ta taqarrabu bihi kuma za ta ta kokarin kamun kafa da neman shiga ta hanyar wannan kuɗi da ta kwashe ta bayar za ta ta kamun kafa tana neman shiga ilan lahi zuwa ga Allah ta hanyar yin sadaka da wannan abu wannan asali nata malama ta ce rawahu muslim wa haka za ta kono sifatu mu'mina as-sadiqa inda kuka ji inna ke yar uwa musulma haka siffar mu'mina mai gaskiya imanin ta take da ma Zainab din nan ita ce hadisin muslim yace annabi wata ran ya shigo masallaci sai ita igiya kamar a jikin wancan karfan an daure an sako ta kasa wannan igiya fa suka ce igiyar matar ka ce Zainab ita duk daren duniya in ba ranar ta bace sai ta zo ran ta tsaya ta ta sallah in bacci ya fara ɗiba ta sai ta sa igiya ta ɗaure wuyanta gangaɗe yana kwasar ta dama ta ɗaure wuyanta ba za ta faɗi ba sai annabi ya ce ku haiku kwanci yana tsaye Allah ba zai je da baki na da sai kin fara jin bacci amma za ki ta sallah yana biya da kin fara jin bacci ki kwanta in kika ki ba sai a daina ba da bada Allah ya kyauta jama'a nan za mu tsaya karatu sai na gaba insha Allah ya yi kamata ma musu yi amin tare da liman koko su jira shi ya fara kafin su yi saboda saboda saboda dacewa saboda da ce da wancan amin ta mala'iku dacewa da wancan amin na mala'iku don yafe wa mutum zunubinsa to asali ya kamata ne wata maganganun guda biyu ana son ne abin da aka fi so shi ne sanda liman ya ce wala dalil to a bari ya fara cewa a sai a ce a ɗauka tare a ƙara shi an gane domin wanda ya sa'ar faɗin shi ya dace da na mala'iku to za a yafe mai to amma akwai wasu ruwayo a bukari waɗanda suke nuna da zarar liman ya gama wala dalil mala'iku sai su ce amin to kuma annabi ya ce wanda ya dace da nasu faɗin to za a yafe mai da fufukan shi da wannan ne wasu malamai suke ganin in ya ce wala dalil sai a ɗauka gaba ɗaya tare amin da liman da mamun duka wallahu ta'ala a'la wa alam to akwai karatun juma'ar da ta wuce a BCD wanda ke bukata a yau sai ya sami shi ne kasusuwa a wajen insha malam ne ce nake da kawa kafira ina iya kai mata ziyara ranar kirsimeti a ba za ki je ba ba za ki je ba don Allah to kin yabi da kirsimeti ne ke ne wanki da kirsimeti don Allah malam sai ranar asabar ta zama goma ga watan muharram ba a yin ashura kenan eh da magana biyu da na fi gamsuwa da ita ba za a yi ba amma an kaɗa ki maganganun su ofenin su suna ganin za a yi saboda suna ganin irin waɗannan azumuka wato azumuka ne masu dalili masu wani magana ta musamman su a kansu to amma dai shi ne ba Allah da azumin duk da na nafila ne da ya ce la ta sumu yawma sabti illa fi man turida alaikum jama'a musulmi kun gani hadisin nan ya tabbata abinda kaɗai su usaini suke gani irin waɗannan azummuka waɗanda na musamman ne su to ana ganin su ba su shafi irin waccan magana ba to amma dai ni na fi gamsuwa da cewa ba za a yi ba abin da yasa na kawo ɗaya maganar saboda akwai manyan malaman da ahlus sunna a duniya a yau an amince da su kuma sun fahimci ana iya kun ban gaya muku ba za ku ji aure wani kuma za a ce dan ne ban faɗi ba Allah kyauta eh a juma'a dama za a azumi da tasura kuma ko da baka yi alamu ba dan na ji mutane akan cewa ya za a azumin juma'a kawai wato shi asalin hadisin ku je ku duba abinda annabi ya hana keɓe juma'a kaɗai da yin azumin nafila wannan annabi ya hana an gani sai in za ka rinƙa da alhamis ko kuma ka haɗa da asabar ko kuma ka haɗa da asabar kenan ko kafin wancan hannun ya zo kun gani ku diba annabi ya hana keɓance ran juma'a kaɗai da yin azumin nafila sai in za ka rinka haɗa da alhamis ko kuma juma'a ko asabar to amma daga baya sai annabi ya zo ya ce kar ku ƙara yin azumin nafila ran asabar to ka ga shi an fitar da shi to idan yanzu ba keɓance juma'a kaɗai kai da yin azumin nafila ba ai ba hana kai da ce misali yanzu ni ban yi azumin juma'a da ta wuce ba waccan ma ban yi ba wannan juma'ar in ta zo zan iya yi tun da dama ba na keɓe juma'a ne da yin azumin nafila ba jama'a alasa kun gane don wasu na cewa wai an hada yin azumin yin juma'a shi ya haɗu da alhamis eh manan an keɓe juma'a da yin azumin kawai Allah kyauta malam wai don Allah akwai tusa wacce ba ta karya alwala eh mana akwai wanda ke da matsala na tafsirin tusa wanda ke da cuta ta tusa to shi kan tashi ba ta kai alulai shi ba ta karewa kun ko gani akwai irin waɗannan fa yanzu yadda ake da wannan kai sai ka jira ta ɗirɗir ɗirɗir ko ya so ko da sauran zai tusa da an yi allahu akbar ana ku za ka ji ɗir da an yi suya za ka ji ɗir to yanzu wannan ba a nuna ba ma sallar ba ta kare ba sai ci gaba da sallar shi sai dai ba zai yi duban ba amma malaman fikin suka ce zai iya yin liman a inda duk masu matsala irin tashi suke idan neman ciwon da ya same shi sai zai ta neman magani a bayan ne neman ciwon kun ga wannan matsalar Allah na jarraba wasu da ita kamar tasalsulin fitsari ne wani fa tasalsulin kashi Allah ke jarraba shi wallahi kawai sai dai kashi ya zubo nan wallahi na san wani haka yi dan kasuwa ne babban mutum amma Allah ya kwanci wani abu nafki ya ce na yara nafkin karama malam ai ba karama ba abinda mutane suka fi sani shi ne tasalsulin fitsari saboda shi ka gane shi yana iya bayyana yana da matsala amma mai tasalsulin tusa ba da shi koyaushe kawai tusa yake suka duk ko dai ka ji karatu ko ba ka ji ba